أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗan uwa masu kallonmu da sauraronmu wato ta kafar yada labarai kenan ta sunna tv eks muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan kuma muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ganin ikonsa da ganin damarsa da falararsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a cikin wannan darasi namu mai taken haɗa na sushi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ana ganin a zahirin su kamar sun cin karo da juna wannan shine darasin mu na 96 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya. To muna tafiya da littattafai guda biyu kamar da ‘yan uwa suka sani littafi na farko littafin dafa'u ihamil tirab an ayatul kitab na Sheikh al'allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin Shankiti littafi na biyu as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi. inda muka tsaya a darasin mu na ƙarshe mun tsaya ne a cikin littafin dafa'u ihamil tirab an ayatul kitab a matsala ta 82 inda malin ya kawo zancen in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn daga farko an sanya musulmi guda ya tsaya gaban kafiri goma tunda an ce 20 su tsaya gaban 200 kin duk mutum guda zai tsaya gaban mutum goma ya ce an shafe wannan hukunci bayani ya gabata cewa an ce an shafe wannan hukunci da cewa mutum guda zai tsaya gaban mutum biyu kenan wanda kuma waɗansu malamai suna ganin a asalin shi mutlaq ne da an sake shi ne daga baya aka wato kaidin shi da mutum goma sannan ɗaya da goma sannan aka dawo aka yi ta kaidin shi da ɗaya da biyu saboda an ce idza laqitumul ladhina kafaru idan kuka haɗu da kafirai kenan sun hankalta ma alwaqt shi yasa sun ce waqt kin sai an kai taqyidikin shi kenan da an saki lokacin sake Allah bai hudu lokacin da zai shafe wannan hukunci ba daga baya sai yayi taqyidin sa waɗanda kuma suka kalli adadi sun kalli cewa a'a dan adadi aka kalla daga baya kuma an kai nasu din shi maganganu ne waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a wannan dama ce Allah ya ba musulmi hukuncin yana nan babu wani shafewa da aka yi in kun ga dama ku tsaya ku yi yaƙi in kun ga dama ku yi gudu sai dai gudun shine bai halatta ba mutum ɗai yanzu ya gudu gaban mutum wato biyu wasu suka ce a ba laifi kawai in ka gada ma kawai kai gudunka ga waɗanda suka ce an shafe hukuncin kenan mutum ɗaya yanzu haramun ni da mutum ɗaya tsaya gaban mutum goma in ya gudu ya aikata abin da bai dace ba daga baya aka maida shi mutum biyu idan adadin kafirai lumka ku fiye da biyu kana da damar da zaka yi gudu wannan suka ce zabi ne in kun gada ma ku tsaya ku mutu bayani ya gabata akan wannan kuma mun kawo bayanai a karkashi wannan da kuma littattafan da kamata mutum ya diba musamman kan sanin ka'idodin shi annasku ka'idodinsa na cewa an shafe hukunci kuma mutum ya bambanta shi da aƙida ta in shi'a ta albada cewa albada'u shine abin da ya bayyana saboda wannan aƙida ce da ita sahabbai abin nan ayoyin da suke magana kan sahabbai in shi'a suke tawilin su da Allah ya ce ya yarda da su ya yi musu alƙawarin aljanna su ce a'a daga baya albada'u badalillahi wal iyad billah ya bayyana ga Allah cewa za su kafirta sun kafirta to littafan ulumul qur'an da usulul tafsir da usulul fiqh daban-daban suna magana kan annasku kuma akwai littafan da aka yi nasikhul hadith wa mansukhihi yadda zaka ganin ka'idodin sa kuma kana iya ba cikin littafan usul na hadisi mustalahul hadith akwai nasikhul hadith wa mansukhihi kaga yadda ake mu'amala da shi cikin kuma at-tatbiq za ga wadansu malamai suna kawowa kuma mun faɗa cewa mutaqaddimin in sun ce an-nasxu wani lokaci suna nufin an shafe hukunci wani lokaci suna nufin al'am wal khas ma'ana an rage fadin wato ma'anar aya kenan sai dalibin ilimi ya hatar dan kullun yazo ya ga an ce nasikh nasikh wal mansukh shi tsammanin su sun dauke shi a irin yadda mun ka dauke shi daga baya kuma akwai littattafai akwai an-nasikh wal mansukh na al-qasim bin sallam sannan kuma akwai annasikh wal mansukh na Imam Nahas akwai kuma annasikh wal mansukh na wato Ibn Hazm da dai sauransu yana da kyau ɗalibin ilimi ya tattara su ta'silan wa tatbiqan ya ka'idodin da ake bi yaga kuma ya tabbaka waɗannan ka'idodin in an ce akwai nasu wal mansukh shin wannan ya tabbata ko bai tabbata ba cikin alkur'ani da cikin hadisi bincike ne mai yawa ɗaliban ilimi za su iya gabatar da shi to waɗannan ayoyin da muka kawo akwai mas'ala ta ƙarshe a ƙarƙashin su ta ilmul qira'at inda Allah ce in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru to akwai qira'a wa in takum minkum mi'atun wanda yake biliya'i imamu asim da hamza da kisa'i da khalaf da kuma al-kufiyuna al-arba'a ake kiransu waɗannan guda hudu da kuma imam abu amr da yaqub ana kiransu al-basriyani saboda a basra suke wannan sun karanta su da wato ya'un in yakum in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum mi'atun wajen mi'a sun karanta da ya'un sannan kuma al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'fa ko wa alima anna fikum du'fa ko wa alima anna fikum du'fa mun kawo waɗannan kira'o'in da saboda ɗalibin ilimi ya san akwai nau'i na karatuttuka waɗanda sun ka karanta du'fan Imam Asim da Hamza da Khalaf wanda yake nuna akwai rauni sannan wanda sun wanda ya karanta du'fa shine Imam Abi Ja'far sauran kuma sun karanta du'fan to da qira'a ta da'fan ta da'fan duka ana faɗa rauni ake nufi da'afa kuma jam'i ne na da'if mai rauni kina Allah ya san akwai rauni tare da ku ko Allah ya san akwai masu rauni a tare da ku ko kuma shi da'fan kenan wa alima anna fikum da'fan kenan zawi da'fin ko zawi da'fin kenan sai ka kaddara mishi sai zaman to dai kira'o'in dai ba su ci karo da juna ba ma'ana su ko akwai rauni tare da ku akwai masu rauni dama mai rauni tare da raunin yake babu wani cin karo tsinkanin waɗannan kira'o'in to wa in yakum al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'fa ko du'fa ko du'afa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun sannan kuma sun karanta fa in takum minkum mi'atun sabiratun to idan muka diba fa in yakum minkum nan al-kufiyun ga na biyu su su karanta da wato imamu asim da hamza da kisa'i da khalaf su ne su karanta fa in yakun minkum waɗancan kuma sauran da abu amr da yakubu sun kuma fa in takun minkum mi'atun sun karanta tare da waɗancan idan mutum yana so zai diba cikin ashamil fi qira'atil a'immatil ashr al kawamil kuma ya karanta al muyassar fi qira'atil arba'i ashar na fahad kharuf wanda zai ga waɗannan qira'o'in to sannan kuma inda aka samun sabanin tsakankanin su dan ɗalibin ilimi ya gane da kyau shine inda an koyi lafazi na mi'a lafazi na mi'a kuma ɗari yana da ta'un a larabci ke na matsayin mu'annas yake to kaga an ce yakun an ce takun to kamar akwai wani wanda bai fahimci larabci zai ce to ya an kai an ka kawo tunda mi'a ya kamata a kawo mishi ta'un a'a shi mi'a na farko sun ka ce an kawo mishi ya'un ga waɗanda sun karanta misali da ya'un a na farko kurfiyuna da guda hudu da kuma abu amr da yaqub da sun karanta fa in yakun minkum mi'atun ba kuskure bane saboda an yi fasul tsakanin wato shi ismu kana da kuma minkum rarrabawar da an kai yana bada wannan dama abu na biyu saboda shi lafazi na mi'a mu'annas ne ba haƙiƙi ba majazi ne ma'ana bai da muzakkar babu mi'u an gane ko balle a ce mi'atun mace ina fata an fahimta shi yasa a larabci ana iya tafkirkin shi a kashi matsayin namiji kenan ko mu'annas dan ga wanda bai fahimci larabci bai hattara kai ya je ya rinka kuskurantar da abin da ya tabbata a cikin alkur'ani yana da kyau masu karatun nahau su san qira'at da tawjihul qira'at da ma wanda yake karatun lugha da ma mai karatun tafsiri da kuma wanda yake da'awa kai ya je ya ɗebo abin da ya fi karfin sa to wannan ita ce mas'alar da malam ya kawo sai mas'ala da zamu je ta gaba wato a aya ta 67 kenan za mu dawo cikin littafin as'ilatul qur'anil majid domin shine ayar sa take akan jerin ayoyin alqur'ani a karkashin mas'ala ta 375 a shafi na 127 na as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce wallahu yuridul akhirah Allah yana son lahira ma annahu yuridud dunya aidan kuma Allah yana son duniya ai li'annahu laula iradatuhu iyaha in ba da Allah yake son duniya ba lama wujidat to ai da ba a sami duniyar ba fa ma fa'idatu hadha at-takhsis to me yasa Allah ce wallahu yuridu al-akhirah qulna ma la yace zamu ce an gane ko al-muradu bil irada huna al-ikhtiyar wal mahabba abinda ake nufi nan Allah yana zabar muku ko yana so muku ku musulmi lahira la iradatul wujud la iradatul wujudi ba ana nufin wato nufi ba na samarwa wal kauni da halittawa fal ma'ana abinda ake son a ce atuhibbuna aradud dunya shin kuna son dan abin duniya wa takhtarunahu kuna zabar sa wallahu yakhtaru ma huwa sababul janna Allah yana zaɓa muku abin da ke zamantowa sanadiyar shiga aljanna wa huwa i'zazul islam shine Allah ya wato buwayar da musulunci ya bashi karfi kenan ya karfafa shi bil ifkhani ta fuskar wato kashi wanda yake a kashe kafirai kwarai fil qatl a cikin kashi kisa wato kisa ne wanda yake na daban musamman ba kisa bane domin idan aka kashe waɗansu daga cikinsu suka ji tsoro shikenan sai su bar addini ya ci gaba shi yasa Allah ce fa imma tafqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun idan ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kama kafirai a cikin yaki ma'ana aka hadu to fasharrid bihim man khalfahum ka watsar da waɗanda suke bayan su ma'ana ka yi a yi gumurzu wanda na baya za su yi tsoro su gudu don dama ba buƙatar kashe su akai ba ana buƙatar su tuba ne su shiga addinin musulunci farkon wannan aya ma kana nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard akwai qira'a ma kana nabiyyin an takuna lahu asra wato imamu abu amr da kuma imamu yaqub da imamu abu ja'far sun karanta an takuna lahu asra to ya ce an yakuna lahu asra asra kinnan fi'ili yana iya komawa takuna kamar ta'un ya koma kamar fi'ili ne na mace saboda asra jam'i ne na wato abin nan jam'i ne na abin da ake kira asir kenan jam'u taksir ne shi kuma jam'u taksir ana kallon sa ta hali biyu wani lokaci an ga dama a maida shi muzakkar ta fuskar su jama'a mazaje wani lokacin kuma an ga dama a maida shi da ta'un saboda an kalli fuskar ma'anar shi kenan jamhur sun karanta an yakuna lahu su ko waɗannan guda uku da na faɗa abu amr da kuma yaqub al-basriyani da abu ja'far al-madani sun karanta an takuna lahu asra Allah ce qalat rusuluhum manzannin su sun ce da su to kaga qalat wannan ta'un din an hankalta mu cewa su manzanni zance mafi inganci ai mazaje ne babu mace ba annabiya wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim to an kace qalat rusuluhum manzannin su sun ce to kaga nan kuma ko da ma waɗanda suke ɗaukar a cikin mata ana iya samun annabi duk da kira ne za'ifi to ai kaga ai mazaje sun fi yawa me yasa aka kawo ta'un kaga nan saboda shi jam'u taksiri ne ai qalat jama'atu rusuli shine abin da ake nufi jama'a ta manzanni ta ce sai kuma ta'un din tana zuwa ga jam'u taksir ko da yana da ta'un wani lokaci kuma a shafe ta wa qala niswatun fil madinati kaga mata sun ce bai ce wa qalat niswatun fil madinati ba dan saboda shi jam'u taksir an ga dama a sami shi ta'un an ga dama a shafe ta wallahu ta'ala alam ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu ko an takuna lahu asra ko asara in an ce asara Imam Abu Ja'far shi karanta asara jam'i ne na al-asir in kuma an ce asra shi ma jam'i ne na al-asir shine wuri babban yaki wanda an ka kama duka dai suna nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka kama ribabbin yaki a Badr an so a kashe su sun ba da shawarar a kashe su saboda kafirai su ji tsoro wadda sun ba da shawarar a karfi bidiya kuma a samu kudaden da za a sai makamai a shiri na wani yaki wasu riwayoyi suna nuna cewa an ce in an karbi wannan abin nan to kuma za a kashe musu waɗansu mutane suka ce babu matsala a kashe musu mutanen su shahada kuma samu dukiya maganganu ne na malamai kuma suna cikin littattafai ɗaliban ilimi sun san su ma'ana bai dace ba annabi ya zama ya kama ribabbin yaƙi hatta yuskhina fil ard har sai yayi kisa kenan bayan yayi kisa musulunci yayi karfi ba laifi ya karba kenan kaga wannan shi yasa ayat daga baya kenan ta halatta a karbi ribabbin yaki tunda hatta yuskhina fil ard mafhumul ghaya ne har sai yayi mummunan kisa an yi shi an samu musulunci ya karfi to kenan ya halatta a karbi ribabbin yaki ina fata ana fahimta ta ba turawa bane da majalisar dinkin duniya suka kawo yadda ake ma wato ribabbin yaki aiki kuma ba wajibi bane rike ribabbin yaki an ga ma in akwai maslaha ana iya sakin su fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tada al harbu awzaraha in kun ga dama ku yi musu baiwa ku sake su ko kuma in kun ga dama wato ku abin nan nasu shine wato ku matsaye su a matsayin ku rike su a matsayin ribabbin yaki to wannan shine abin da malam ya kawo sai kuma yanzu zamu dawo a cikin suratul anfal dai har yanzu a aya ta 72 amma yanzu a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab domin shine ya kawo wato wannan aya da take akan jeri a mas'ala ta 83 a cikin suratul anfal a aya ta saba'in da biyu kenan malin yake cewa Allah ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani walam yuhajiru ba su yi hijira ba malakum min walayatihim ko kuma a wata kira'a malakum min wilayatihim imamu hamza ya karanta malakum min wilayatihim min shay'in ba ku da wato waɗanda suka yi imani ba su yi hijira ba suka tsaya a makka malakum min walayatihim ko min wilayatihim min shay'in ba ku da wani jibin tallamari nasu hatta yuhajiru har sai in sun yi hijira in sun yi hijira kenan ko sun zamanto waliyanku to malam yake cewa hadhihi al-aya amma idan muka duba anan wilaya Imam Hamza shi kadai ne karanta da wilaya amma hunalik hunalik a cikin suratul kahf hunalika alwalayatu lillahi alhaq ko alwilayatu lillahi alhaq idan muka duba hamza da kisa'i da khalaf sun karanta alwilayatu kenan sai zamanto can cikin suratul kahf kai hattara hamza yana tare da kisa'i da khalaf dan kakka abin nan ka samu iskali wani lokaci qira'at suna bambanta to an yi sabani shin ma'anar walaya da wilaya duka ɗaya ne waɗansu suna ganin cewa duk ma'anar su ɗaya da walaya da wilaya duka ɗaya ne waɗansu kuma suna ganin a'a in an ce wilaya walaya shine waliyantaka ta alaka tsakaninka da kai da wani ta yan uwantaka wilaya kuma sai ya zamanto tana da alaka da jagoranci ko mutum babu yan uwantaka tsakaninka da shi kamar wilaya ta shugaba ko wani abu ba dole bane shugaba ya zamanto dan uwanka ne na jini to abinda dai waɗansu malamai suka ce kenan karkashin wannan wasu kuma sun ce dumma anasu daya duk da yake yan shi'a suna da wata aqida wilayatul faqih wanda Khomeini ya kirkiro wanda ana bincike ana rubuta doktora akan ta wanda waɗansu daga cikin malaman shi'a sun kafirtar da shi saboda ana ganin in mahadi bai bayyana ba jihadi da ibada da salloli dubu su ajaba ba kenan ba dole bane sai an yi su kuma ba dole bane sai an samu jagora amma shi Khomeini ya kirkiro wilayatul faqih wanda kuma ya kafa hujjani da ya ayyuha alladhina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum yace to ulil amri nan wilayatul faqih akinuhi zai jagoranci kafin mahar ya bayyana da yawa daga cikin yan shi Abu Sallama mishi ba sun ce kawai ya kirkiro wani abu ne wanda yake kafirci shi yasa wadansu ma sun kafirtar da shi daga nan kuma kirkiro al-khutta al-khamsiniyya khutta ta shekara 50 yadda za su mai da duniya a cikin shi'anci wanda maudu'i ne mai muhimmanci musulmi su karanta al-khutat anwa'ul khutat ko khuttat khuttodi da ake yi ya kamata a ce abubuwa suna da tsari daga shekara hamsin ashirin talatin akwai tsari na yini akwai tsari na safe ko na marece akwai na yini akwai na sati akwai na wata akwai kuma na shekara akwai kuma na iya tsawon rayuwa wannan hutsa ce zaka iske ana yin hutsa mai tsawo turawa suna yi gwamnatoci suna yi yan siyasa suna yi kuma su kan su imamu khomeini wani littafi na hutsa alhamsiniya yana nan suna daga cikin abin da suke kokari kina ya kamata a karanta wannan hutsakin a ga yadda za a yi wato ruguza su to ala ayyati hal malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja تدل على أن من لم يهاجر تنرون وند دب هجرة با لا ولاية بينه وبين المؤمنين باب ولاية تكانين شدا مؤمني حتى يهاجر حسي إن ياي هجرة وقد جاءت آية أخرى وتآية تازو يفهم منها خلاف ذلك ود تكي نودا ساباني ما أن رحكا أظاهري وهي قوله تعالى إتتي فضل الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات مؤمني مزاد مؤمني ماتا ba'dhum awliya'u ba'd sasun shu waliyan sashi ne ma'ana suna taimaka ma juna to an ce suna taimaka ma juna bisa ga qauyud na shari'a dan waɗansu an tabbaye su ya halatta namiji ya ba mace hannu suka ce ya halatta me ya dalili suka ce Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd wannan tawili ne wanda ba za a karbe shi ba na ana nufin wilaya suna jibin lamarin juna don taimakon juna amma fi hududi shar'i a inda shari'a ta yarda da shi lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce inni la usafihun nisa ni bana ba mata hannu ko kuma lokacin da an kai mubaya'a mata sun zo amma bai ba su hannu ba tare da shi masumi na to ina ga wanda yake shi ba masumi bane kuma ya zo ya halartar da wannan to wannan aya tana cikin suratul tauba aya ce ta 71 malam yace fa innaha tadullu ala thubutil wilaya bainal mu'minin wannan tana tabbatar da alwilaya jibintan lamarin juna tsakanin mu'minai wa zahiru hal umum zahirin ta kuma yana nuna gaba ɗaya ake nufi ba a keɓance ba an kace sai cikin lokaci kaza ko ba lokaci kaza ba malam ya ce to wal jawabu amsa wadda aka bayar min waje hali ta fuska guda biyu fuska ta farko shine annal wilayatal manfiya wato wilaya jikintan lamari wanda anka kore fi qaulihi malakum min walayatihim ko min wilayatihim wanda anka kore hiya wilayatul mirath wilaya ta gado wilaya ta gado don can da ana gado ne ta fuskar hijira bainal muhajirin wal ansar wannan sai a sa shi ne dan uwan wannan wannan shi dan uwan wannan malam yace ai malakum shay'un min mirathihim ba ku da wani abu daga cikin gadon su hatta yuhajiru sai sun yi hijira an gane ko li annal muhajirin wal ansar domin muhajirai da ansar muhajirin mutanen makka da suka yi hijira al ansar kuma mutanen madina don saboda sun taimake mutanen wato makka kenan da sauran musulmai a wannan lokaci kuma ko sun taimaki addinin Allah ko sun taimaki manzo sallallahu alaihi wa sallam duk dai taimako ne kanu yatawarasuna sun kasance suna taimakon juna bil mu'akhat almu'aha na ana nufin yan uwantaka da aka sanya a tsakankanin su allati ja'alaha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainahum wadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sanya a tsakankanin su faman mata minal muhajirin duk wanda ya mutu daga cikin muhajirin mutanen da suka yi hijira daga makka zuwa madina warithahu akhuhul ansariyu dan uwansa wanda yake na madina zai gade shi duna akhihil mu'min ba ɗan ɗan uwansa ba na jini wanda ya imani allazi lam yuhajir wanda kuma bai shi bai yi hijira ba hatta nusikha zalika har sai da aka shafe wannan hukunci bi qaulihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd wato ma abuta ulul arham yan uwa na zumunta ba'dhum sashin su aula bi ba'd shi yafi cancanta da sashi ta fuskar gado suratul ahzab wanda kuma shi nan ulul arham wadansu malamai suka ce nan yan uwan mutum waɗanda suka gado waɗanda sura ta yi suratul nisa ta yi bayanin su da sauran ayoyi kuma waɗanda hadisi ya zo ya yi bayanin su waɗansu kuma suka ce a'a shine ko hadisi zan ce waɗansu kuma suka ce a'a su ne al'asaba ake nufi waɗanda idan mutum shi kaɗai ya saura zai iya ɗaukar duk abin da ya saura to waɗannan su ne abin da ake nufi da ulul arham waɗansu suka ce a'a su ne yan uwa waɗanda ba sa gado na wajen uwa idan mutum ya mutu babu wanda zai gado shi cikin dangin yan uwa dangin yan uwansa waɗanda suke gado a cikin aya to za a ba su waɗannan yan uwa na dangin uwa idan su ne suka yi saura waɗansu daga cikin malamai sun tafi akan wannan ra'ayi to saɓanin zai zo ne ta fuskar waɗansu abubuwa shine wanda ya ce nan yan uwa na wajen mahaifiya ake nufi idan babu waɗancan yan uwa na masu gado waɗanda ayoyi suka yi bayanin su kina sai zaman su suka fi cancanta da gado da baitu malil muslimina wanda ya ce su yan uwa na wajen uwa ba sa gado samaratul khilaf kenan domin an kai khilaf ya kamata a gane menene samaratul khilaf shine suka ce to za a kai su ne a baitul mali yan uwa na wajen uwa ba sa da gado to wannan shi ne abinda malamai suka yi bayani a karkashin wannan aya mai so yana kuma littattafan tafsiri da kuma littattafan furu na fiqhu zai ga wannan To, wannan aya, aya ce ta saba'in da biyar a cikin suratul anfal kuma aya ce ta shidda a cikin suratul ahzab wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din sai dai cikin suratul ahzab aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minin wal muhajirin anan kuma ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah inna allaha bi kulli shay'in alim inna allaha bi kulli shay'in alim a karshen suratul al-anfal wallahu bi kulli shay'in alim a cikin suratul nur galibi mai harda alqur'ani sai ayi hattara malam ya ce wa hadha marwiyun an ibn abbas wannan ra'ayi an ruwaito shi daga ibn abbas wa mujahid da kuma mujahid wa qatada da qatada kama na qalahu anhum abu hayyan kamar yadda abu hayyan ya cirato wannan magana daga gare su wa ibn jarir da kuma ibn jarir at-tabari kaga malam ya kawo masadir da kuma malaman da suka faɗi magana ba wai dan saboda in ya kawo magana su ba wannan zai rage masa kima ko ilimi wal wilayatu fi qawlihi ita ko wilaya da anka ce fi qawlihi a cikin fadar Allah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minnai maza da mu'minnai mata sashin su waliyan juna ne wilayatun nasri wilaya ce ta taimakon juna wal mu'azara da kuma karfafa juna shine mu'azara azarahu bi ma'ana ayyadahu ko azzarahu ayyadahu ya karfafa shi ko kuma azzarahu yayi masa hukunci wanda bai babu haddi cikin sa domin at-ta'zir na dokar ma'anoni kusan wato guda biyu don haka in cikin littafin fiqh ne kaga at-ta'zir ba karfafa ba ba galibi suna nufin in dai babu ne na haddi abinda shari'a bata yanke masa wani abu wanda za abin nan ba malam yace wa ta'awun da taimakon juna shine at-ta'awun wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal udwan kenan wilaya ce ta taimakon juna wa ta'adud da karfafa juna asalin su daga al'adud ne shine damtsi damtsin mutum yana taimaka mishi wajen aiki ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض كما أشهدناهم خلق السماوات والأرض أشكن سورة الكهف ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ما لن يتي لأن المسلمين دومين سو مسلمي كالبنياني tamkar wato gini ne guda ya shuddu ba'dahu ba'dan sashen su yana karfafa sashi kamar yadda yazo cikin hadisi na Abu Musa al-Ash'ari a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim hadisi na 481 a cikin Sahih al-Bukhari hadisi na 2558 a cikin Sahih Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mu'minnai kal bunyan ya shuddu ba'dahu ba'dan da haka muminai suna karfafa sashi ne ashe idan muka koma muna taimakon kafirai akan musulmi wannan yana daga cikin abin da ke ruguza musulmi kuma yana maida musulmi baya domin wannan shine aka rasa yanzu kasashen musulmai suke cikin tsananin da suke cikin tashin hankali saboda ba suna taimaka ma juna ne bane a'a suna taimakawa ne a ruguza juna wanda kuma galibi ko musulmi a inda suke daula ta musulmi ko kuma ma a inda ma ba daula ce ta musulmi ba sai ka iske wata jama'a ta musulmi tana taimaka a ruguza wata wanda kuma yana maida musulmi kwarai da gaske baya ya kamata a farga akan wannan ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم akwai ma ashhadnahum imam abu ja'far ya karanta ma ashhadnahum kenan sai da manto nan ashhadtuhum nan kamar domiri ne na ubangiji daya ma ashhadnahum domiri ne na azama wanda yake nuna girma domin ba ana nufin Allah daban-daban bane nan jam'i ne nan uslubu ta'zim ne ba jam'i bane ake nufi wa ma kuntum muttakhidhal mudillina aduda qira'ata jamhur imam abu ja'far ya karanta wa ma kunta muttakhidhal mudillina aduda sai da manto manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake nufi wa ma kunta ba kasance kana rikon azzalumai masu taimako ba dan azzalumai in sun taimako ka sun taimake ka taimakon banza ne wato taimako ne indai akan banna ba akan gaskiya ba to Allah subhanahu wataala ba zai sa albarka a cikin wannan ba malam yace wakal jasadil wahidi musulmi suna kamar jiki guda ne idza usiba minhu udwun idan aka taba gaba daya ta da'a lahu sa'irul jasadi sauran jiki zai zai hadu da ko zai asirin ta da'a kamar kiran juna ne amma ma'ana zai samu kamar wannan matsalar za ta yi na so hatta kai bis sahri sauran jikin shi ma zai yi rashin kwana ya kwana kenan ido bude idan masalan kunne yana ciwo za ka dan adam dukkan shi ba zai yi bacci ba masalan ko kuma hannunsa ko wani abu to ai kaga hannun kawai yake ciwo amma duk jikin bai yi bacci ba wal humma da kuma zazzabi ko masassara wanda kuma duk jikin zai dauki zafi zaka iske gaba guda take ciwo amma dukkan jiki yana ciwo wannan kuma shi ma hadisi ne wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim ka masalul jasadil wahid wanda kuma ijazi na ilimi yanzu ya nuna cewa har a cikin ilimin likitanci an gano cewa gaba guda za ta tabu amma zaka iske gabobi daban-daban suna samun wato matsala wanda yana nuna cewa kina a ilimin malikitanci yanzu likitoci sun gano wannan wanda yana cikin ijazi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma hay'atul i'jaz al-ilmi fi al-Qur'ani was sunna ta rabitatul alam al-islami suna da bincike daban-daban kuma suna da sit a cikin internet wanda yake so zai iya komawa a can ko ya nemi littattafan su don ya karanta wannan hadisi kuma ya hadisi ne Nu'man bin Bashir inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih al-Bukhari da Muslim hadisi na 6011 a cikin sahih al-Bukhari cikin sahih Muslim hadisi na 2586 kamar yadda mai tahqiqin wannan littafi na dafu iham al-ittirab na kursi Malik Abdullah ya kawo malam yace wa hadhihi al-wilaya wannan wilaya lam tuqsad bin nafi ba ita ce aka kore ba ta taimakon juna ba ita aka kore ba fi qawlihi malakum min walayatihim min shay'in ta taimakon juna gwargwadon abin da Allah ya baka iko kuma abin da shari'a bata hana ka taimaki musulmi a cikin shi ba banda zalunci ko ko banda ku taimaki musulmi akan su yaki waɗanda kuke da alƙawari tsakankanin ku da su malam yace bi dalili tasrihihi ta'ala saboda Allah ya bayyana karara shine tasrih malaman zauri suna cewa kururu tasuwa daga kururuwa ne bi zalika domin Allah ya bayyana wannan karara fi qaulihi a cikin fadarsa ba'dahu bayan wannan yalihi wanda ya zo wa in istansarukum fid dini idan suka nemi taimakon ku a cikin addini fa alaikumun nasru to kuma taimako ya tabbata akan ku ala tana nufin kamar abin da aka dora maka ta'siri na huruf a wajen istinbatul ahkam kaga an ce lahu nashi ne alaihi kuma ya zan akan shi to ala kamar tana nuna alwujub fa alaikumun nasru taimako ya tabbata akan ku suratul anfal aya ta 72 malin yace to fa asbata wilayatan nasri bainahum Allah ya tabbatar da wilaya ta taimako bainahum tsakanin su ba'da qawlihi bayan ya ce malakum min walayatihim min shay'in kuma malakum min wilayatihim min shay'in anan hamza da karanta da wilayatihim wato babu wani taimako akan ku fa dalla malam yace sai ya nuna ala annal wilayatal manfiya wato wilaya wadda aka kore ghair wilayatul nasr banda wilaya ta taimako kuma ko ta taimakon sai wadda shari'a ta yadda da ita tunda in kun kulla alkawari da waɗansu sai dai ku warware alkawarin ko kuma dukkan ku shiga cikin wato wannan alkawari shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu dkhulu fi silmi kafa kar ku yarda rabin musulmi na cikin alƙawli rabin musulmi ba ta cikin alƙawli kenan sai ku kallo ana kashin ƴan uwanku kaga ba za a yarda da wannan ba ko fi silmi fil islam kamar yadda malamai suka ce akwai qira'o'i daban-daban a karkashin wannan aya dalibin ilimi zai iya koma ya dube su kuma ya ga ma'anonin da sun ka faɗa wasu sun ce fi silmi a cikin musulunci ko kuma fi silmi a cikin as-sulhu to babu cin karo da juna domin musulunci shi ma'anarsa tana da faɗi sulhu yana karkashin musulunci ne babu cin karo tsakanin waɗannan fasarori malam yace to fa zahara sai malam yace ya bayyana annal wilayatul manfiya wilaya wadda anka kore jibin lamari ghairul musbata ba wadda anka tabbata su bane fartafa al ishkal sai al ishkalu wato shubha ko kuma ce wato abin da ke rikitarwa sai ɗaukaki domin wadda an ka tabbatas daban wadda an ka kore daban wadda an ka tabbatar musu ta taimako na addini wadda an ka kore musu ita ce waccan wilaya ta gado idan kafin waɗancan su yi hijira asani malam yace abu na biyu huwa maktasar alaihi ibnu kathir shi ne abinda ibnu kathir ya tsaya akan shi kenan ibnu kathir nan bai kawo maganganu daban-daban ba shi yasa yana daga cikin abinda ke ba mutum ilmi shine kai ittila'in ra'ayuka daban-daban sai ka gane nan wane ya faɗaɗa magana wane nan bai faɗaɗa ba nan wane yayi daidai nan wane yayi kuskure nan wane ya bi ra'ayin su wane nan wane bai bi ra'ayin su wane ba to haka ne ake samun ilimi amma in zama to littafi guda kake bi yanzu misali wanda ke tafsiri da jalalaini kawai ko wanda ke tafsiri misali da ibnu kathir sai zaman to ra'ayin malami guda ne wani lokaci zai bi alhali ko shi tafsiri ilimi ne wanda ke da faɗi ya kamata ka dubi ra'ayukan malamai daban-daban to in dai ba babu halin sayan littattafai ba ko ko babu ilimin karanta su to kaga dole na ayi kokari a siya in akwai hali kuma ayi kokari ayi ittila'i akan su malam yace to mustadillan alaihi shi ibnu kathir ya kafa hujja akan wannan magana da ya tafi akan ta bi hadisin da wani hadisi akhrajahu al-imamu ahmad imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi wa muslim da kuma imamu muslim mai tahqiqi wani littafi yace akhrajahu Ahmad fil Musnad Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad wato a mujalladi na biyar kenan shafi na 352 zuwa shafi na 358 wannan kenan a taba'ar da yake aiki da ita da kuma wato rakami na hadisi na 22 da 978 da hadisi na 23 da 30 kenan wanda musnad Imam Ahmad yana daga cikin akbarul mawsu'at na hadisi waɗanda ake da su da shi da aljami'u saghir da Imam Suyuti da tattaro hadisai suna da hadisai masu ɗimbin yawa ina fata ana fahimta ta kaga yana da kyau ɗalibin ilimi in ya ga hadisi wani wuri bai ganshi wani wuri bai sake bincika ya gani don malamai suna bincike ne sai an tattaro duk inda atraful ahadith take sassan hadisi a ce ga yadda ga yadda yake ko kuma al-mu'jam al-mufahris li al-fadil hadith mu'jamul da tattaro lafuzan hadisi farkon hadisi domin akwai mu'jamul mufahris li alfazil qur'an akwai wanda tattaro yadda zaka ka gane kalma kaza in ka gane ta ga inda zaka duba ta a cikin alqur'ani ka ganta to akwai hadisi ma an yi masa nasa irin haka farkon hadisi inda a yake farawa ko ba da ka diba nan sai ka diba babi na alif da ba dan saboda binciken hadisi kafin kuma ai bincike kan ingantuwarsa ko rashin ingantuwarsa to mai tahqiqin wannan littafi yace kuma Imam Muslim ya kawo wannan hadisi tunda malam ya ce Imam Muslim ma ya fitar da shi yace a hadisi na 1731 na hadisi ne na Buraida ibn al-Husayb al-Aslami radiyallahu anhu kaga wannan hadisi ne wanda an kawo kaga in malam yace magana kaza kana iya duba gani shin hadisin ya tabbata akwai shi ko babu ko kuskure ne malam yayi at-tahqiqatul ilmiya da at-tawfiqul ilmi wanda kuma galibi yanzu yayi mu da karamci tawfiqul ilmi da magana da tawfiqul ilmi a rubuce galibi abin suke kira reference da faransanci ko kuma reference english reference galibi ba a cika samun su ba ga dalibai sai dai mutum ya faɗi magana an nemo dalili babu dalili ko kuma a samu dalilin amma bai fahimce shi da kyau ba malam yace anna ma'ana qawlihi shi ibnu kathir ya tafi cewa abinda ake nufi da fadar Allah malakum min wilayatihim ko min wilayatihim min shay'in ya'ni la nasiba lakum fil maghanim ba su da la nasiba lakum ba ku da rabo fil maghanim a cikin ganima wala fi khumusiha ko khumusinta wanda ake bayarwa in waɗanda ba su ake ba ganima ba sabanin yan shi'a da sun kace khumusi ita ce zakka kawai ka kasa dukiyar ka kashi biyar ka kawo kashi ɗaya wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in sun kace Allah ce duk abin da kuka samu na ganima ganima har da kasuwanci in ka yi riba ka samu ita ma sunanta ganima to kaga wannan tawili yana da hatsari kwarai da gaske da haka ya kamata mutum in yana da karatu ya yi dila'in tafsiran su ya ga abin da suke faɗa don saboda ya san yadda za a yi musu raddi malam yace wala fi khumusiha illa fi ma hadartum hadartum fihi alqitala sai wanda kuka zo kuka yaki tare da su to sai ku samu wa alaihi fala iskala fil aya malai ce to yan akan wannan ra'ayi na ma babu iskali tunda nan wilaya ana nufin sai in kun je kun yi yaki ne za a yi zancen samun ganima wato tare da da su kenan sai zamanto wanda suka je yaki su ne za su samu ganima to dama kuma wanda bai je yakin ba ai babu ganima gare shi to da haka kenan nan sai zamanto ma'ana ayar zahiri ce nan wilaya ana nufin al-maghanim malin yace wala mani'a babu abin da zai hana min tanawulil ayatin li jami'i wannan ayat ta hada ra'ayi guda biyu fa yakunu al murad biha abin da ake nufi nafiyal mirasi bainahum an kore gado tsakankanin su kafin su yi hijira daga baya da suka yi hijira ko ku musulunci yayi karfi har makka ta koma darul islam to ƴan uwansu ga su musulmi ga su kuma jinin su ai su suka fi cancanta da wanda yake dan uwansu ne na hijira kawai ko kuma na taimakon madina lokacin da su ga su na musulmi ne kuma a wannan lokaci dukiya ta tsaya tsakankanin musulmai kafin makka ta koma darul islam shine musulunci ya kalla maslaha domin a ce ƴan uwanka misali wanda suke can za su iya gado ko da musulmai ne a can to in an ba su dukiyar ai kafirai na iya kwace ta malam ya ce wa nafiyal qasmi lahum kuma an kore a ba su rabu fil ghanaimi wal khumusi cikin ganima da khumusi dan ba su yi hijira ba shi ma dan wannan lokaci in an tura musu dukiya ai kafirai za su iya kwace ta to kenan kaga babu amfani a ɗauki wannan dukiya wato a basu wannan shine abin da malam ya kawo kuma ga dukkan alamu wannan shine karshen bayani a cikin suratul tauba a cikin waɗannan wato littattafan guda biyu Allah subhanahu wataala ya nuna muna karshen wannan suratul anfal yanzu kuma za mu shiga ne a cikin suratul tauba to da yake dama al'adamu duk littafin da muke a kansa to idan jerin aya gare shi yake farawa to muna farawa ne da shi idan kuma ba shi ne yake farawa da mas'ala ba kenan zamu koma cikin littafin da ke da mas'ala kenan yanzu dole zamu dawo cikin littafin as'ilatul qur'anil majid domin shi fara kawo mas'alar da take da alaka da jerin ayoyi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya nuna muna ƙarshen suratul anfal lafiya ya nuna muna ƙarshen waɗanda littattafan guda biyu lafiya a cikin nasara mas'ala ta farko a cikin suratul tauba a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a mas'ala ta 376 malam yace fa in kila idan anka ce li ayyi sababin saboda wani sababi na turikat kitabatul basmalati ba a rubuta basmala ba fi awwali hadhihi sura a farkon wannan sura bi khilafi surat bi khilafi sa'ir suwar sabanin sauran surori domin ita ba ta farawa da bismillahir rahmanir rahim suratul tauba tana farawa ne da bara'atun kina sai kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bara'atun malan yace kulna zamu ce amsa lamma tashabahat hiya wal anfal lokacin da ta yi kamanceceniya da anfal kenan in an ce kamanceceniya suratul tauba da anfal kowace daga cikin su tana zancen yaki wa in kana ita suratul anfal tana zancin yakin badr ita ko suratul at-tauba tana zancin yakin hunain suratul al-anfal tana bayani kan munafikai da halayensu da sifofinsu suratul at-tauba ita ma tana bayani kan munafikai kwarai da gaske sannan kuma akwai wani yanki an yi magana kan ahlul kitabi a cikin suratul anfal sannan kuma a cikin wani yanki inda ake cewa abin nan cikin suratul toba nan kuma an yi bayanin ahlul kitabi almuhimmu dai akwai abin inda sun kai kamanceceniya ko ba haka ba domin akwai inda za a yi ishara zuwa ga ahlul kitabi a cikin suratul anfal kawai ne ce a'a bai ji inda an ce ahlul kitabi ba wajen wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wasun ce ahlul kitabi yahudawa ake nufi na Madina ko kuma fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun ko inna sharra dawabi inda Allahi الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره nan sun ce yahudawa ne waɗanda suke warware alƙawalin su kawai ne ce babu sunan yahudu a ina da an ka kawo wannan magana to almuhimmu dai da suka yi kamanceceniya fi kaunihi ma surataini kamar sura biyu ce au suratun surataini au suratan wahida ko ko sura ɗaya ce turikat bainahuma furja sai an kabar wata ƴar kafa tsakankanin su ko tazara amalan bi qauli man qala huma suratani an kai aiki da aikin wanda ya ce kamar sura biyu ne wa turikatil basmala bainahuma kuma sai ba a kawo basmala ba amalan bi qauli man qala huma suratun wahida akan fadar wanda ya ce sura ɗaya ce wa mimman qala bidhalika qatada ne na daga cikin wanda sun ka faɗi wanda magana ke cewa sura guda ce akwai qatada rahimahullah Allah ya masa rahama kuma Allah ya ma dukkan musulmi rahama wannan malam ya kawo wannan ra'ayi na gaba asani na biyu annasmallahi ta'ala annasmallahi ta'ala suna Allah salamun aminci yake ɗauke da shi wa amanun wato da ba da aminci da kariya wa bara'a suratu bara'a fiha qatlul mushrikina a cikin ta ta fara ne da mi da yaƙar mushrikai wa muharabatihim fiha qatlul mushrikina wa muharabatuhum akwai yaƙar mushrikai kashi kisan mushrikai da kashin su fala yunasibu kitabataha kenan ku bai dace a sa bismillah ba saboda za a fara ne da yaki ko ba haka ba kamar fada ne yanzu idan za a fada tsakanin wani da wani ai ba sai an ce bismillah ba da haka ba a buƙatar fada bai buƙatar bismillah cin abinci ne ke buƙatar bismillah ko ba haka mutum ya ce bismillah to wannan shi ne abinda eh malam ya kawo to amma kamar yadda muka saba in akwai wani dan bayani wanda yake ya kamata a ƙara shi wani lokaci muna kokari a dan ƙara wato wannan bayanin waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa farkon suratu tauba an shafe shi ne an shafe farkon suratu tauba ne shi yasa sai zamanto babu basmala basmala an shafe ta ne wannan ra'ayi yana buƙatar dalilai sannan waɗanda suke cewa an ɗauke su ne kamar matsayin sura an yi saɓani har suna kawo asar daga sinna Uthman cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya mutu bai bambanta musu ba to sannan su ko da suka zo rubutawa suka barta haka nan kenan a ɗauki kamar matsayin ra'ayi biyu wannan asar kin malaman hadisi sun da'afa shi ɗaya daga ciki babban malamin hadisi na ƙasar Misra Ahmad Shakir ya da'afa wannan asar kin idan mutum ya diba cikin tahqiqin na musnad Imam Ahmad da yayi za ga ya kawo wannan asarkin bai inganta ba kuma malamai da dama sun da'afa wannan ra'ayi kuma sun da'afa wannan asarkin to sai dai zaman to kenan sura ta fara ne ba tare da wato basmala ba haka aka saukar da ita duk da yake ana ganin akwai dan su ayoyi kamar aya ta zina ash-shaykhu wash-shaykha idza zana yafrujumuhum al-batta wannan aya wasu na ganin an shafe ta ne daga cikin suratul ahzab wasu kuma sun ce su cikin suratul tauba aka shafe ta to amma shin tana daga cikin farko ne da aka shafe misali ko mun ce an shafin koko tsakiya take aka shafe ta wannan ra'ayi ne wanda yake ana ta bincike kansa wanda kuma idan mutum ya duba kasancewa ta ma a cikin suratul ahzab kilan zai fi sauki a sanya shi a cikin suratul tauba domin suratul tauba tana karshen abin da ya sauka to hukuncin zina kuma a ce wannan aya tana cikin suratul tauba wadda ita ce karshen sauka alhali hukuncin zina ma ya gabace wanda lokaci da yawa daga cikin malamai sun da'afa cewa ko da an shafe ta ya zama cikin suratul tauba ne yana da kyau ɗaliban ilimi a rinka hattara na cewa ko an shafe hukuncin ko ko wato ba a shahi shi ba kamar yanzu ayar da suke cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku da kuka imani ku ji tsoron Allah haƙƙin yadda kamata a ji tsoron Allah wasu suka ce to ai kuma an ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudu sai sun ce waɗansu sun ce a wannan aya ta bayyana ni haqqa tuqatihin nan mastata'tum ni wasu suka ce a'a wannan aya ta yi taqayidi ne ma'ana an ce ku ji tsoron Allah ittaqu amma ba a faɗa muku ba sai aka yi ta irin shi haqqa tuqati wannan sai suka ce a'a ai wannan aya ta shafe waccan hukuncin waccan domin ittaqullah ku tsoron Allah ku ji tsoron Allah haqqa tuqati irin yadda kamata a ji tsoron Allah kenan kamar ta shafe hukuncin waccan ne tun da can da an bar shi sake sai malamai suka cewa cewa an shafe na farko ai tsoron Allah ba a shafe shi ba na ɗaya kenan na biyu kuma suratu ali imran tana daga cikin suratul sauka madina suratul taghabun wadda wannan aya take makkiya ce misali to ya za a yi a ce surar ta sauka a makka ta shafe wadda ta sauka ta shafe ayat a cikin sura ta madina sai in an cefa wannan sura ayar ita kadai ta sabka ne a madina amma daga baya aka sanya ta a cikin wato sura sura makkiya to kaga shi kuma wannan shi ma yana buƙatar wato dalili yana da kyau ɗaliban ilimi a cikin bayani na annasku su rinka fahimtar irin waɗannan mas'alolin don saboda mas'aloli ne waɗanda suna buƙatar tantancewa To, kenan game da abin da ya shafi nasku ana samun saɓani, shi yasa wannan aya ta cikin suratul taghabun idan mun ɗauki cewa ra'ayin makkiya ce, to kaga kenan zancen a ce ita ce ta shafe abin nan akwai nauyi gare shi sai in mun ɗauki cewa wannan aya ita ta sabka ne a makka ta shafe hukuncin sannan daga baya aka yi umarni a sanya ta cikin wannan sura ɗin domin akwai bincike kan wannan. na sura ayoyi na cikin sura ta makka suna cikin sura ta madina da ayoyi na cikin sura ta madina suna cikin aya ta makka wannan akwai shi cikin alkur'ani bincike ne na ulumul qur'an zai da muka duba a cikin suratul shu'ara ayoyinta na karshe suna magana kan shu'ara alhali a makka babu shu'ara da suke shi'ar ga addini sai bayan wato an dawo madina to kaga irin su hassan bin thabit da su abdullahi ibn rawaha da sauransu dai kuma suratul shu'ara muttafaqun alaihi makkiya ce to ka gani kuma ayoyin sha'ir kuma wajen shu'ara wa tabi'uhumul ghawun ana dauka su ayoyi ne madaniya kina ana samun makki cikin madani ana samun madani cikin makki in kuma mun dauki cewa suratul taghabun madaniya ce to anan ne za a dauka wannan ra'ayin na cewa ta yi nasku shi ma sai an gane cewa ayar ita ce ta sabka a karshe akan ra'ayin waɗanda sun kace ta shafi haqqa tuqatihi ba waɗanda sun kace mujmal bane ya zo a dunkule an ka fassara abin da ake nufi ko wanda sun ka ce a ya zo a matsayin mutlaq an kai taqyidin shi da fattaqullah mastata'tum to yana da kyau da yan uwa su yi bincike kan waɗanda mas'aloli su fahimci ka'idodin da malamai suke bi wajen tace ra'ayi da kuma bayanan da suke kawo da dalilan da suke kafawa kafin mutum ya ce abu kuskure ne koko ba kuskure bane wannan su ne ra'ayi guda biyu da malam ya kawo kenan ko cewa suratul tauba an shafe farkonta ko kuma suratul tauba da ita da afwan malam ya kawo kamar da suratul tauba da amfal kamar matsayin sura ɗaya ne akan wani ra'ayi ko ko ta fara ne da wato zancen yaƙi shi yasa ba aka bismillahir rahmanir rahim ba ko kuma a'a an shafe farkonta kamar waɗansu ra'ayuka da ake kawowa na cewa an shafi farkonta to cewa an shafi farko yana buƙatar dalili cewa kuma Usman ya ce an bar su haka ba a bambance ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bambance ba wannan asarkin mun ce Sheikh Ahmad Shakir daga cikin malamai na hadisi da sun kazo a fashi kuma ba shi kadai bane to wannan shi dai ne eh bayanin da ke so in kawo karkashin wannan mas'ala tin ta farkon suratul tauba duk da yake akwai wasu abubuwa da ya kamata mu dan ƙara daga ciki shine wato mas'aloli da suka shafi karatu kenan yanzu idan aka zo ƙarshen suratul suratul al'amfal ana son aje suratul tauba babu basmala to nan kenan yanzu zancen basmala bai ko taso ba ya za a yi akan ra'ayin malaman da suke ganin akwai aljam'u bain al'ayat ana iya hada ayoyi ko da ba kamar wuquf tsakanin ayoyi akwai ra'ayi guda hudu mai so ya koma cikin alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al aqida da alwaqf wal ibtida wa atharuhu abin nan wasilatuhu ma bil ma'na na ustad doktor Awad Ibrahim ko Ibrahim Awad dan kasan Misra zai ga waɗannan aradin da dalilan da su malamai suka kawo almuhimmu dai suratul anfal tana karewa inna Allah bi kulli shay'in alim kenan nan kana da dama kamar da malamai suke cewa tunda babu basmala guda uku dama ta farko shine alwuquf kenan inna Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم الوقف سيكا تسايا شيني الوقف سيكا تيزوا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين na biyu fuska ta biyu da kake da ita kana da asaktu asaktu shine ka dan tsaya kaɗan kawaici abin da kira asaktu kawaici yin shiru ka tsaya kaɗan bambancin shi da alwaqfu shine ba za ka sheda ba kawai za ka rike iska ne kaɗan sai ka shiga cikin suratul tauba misali وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين an tsaya amma ba a sheda ba sai aka wuce sai wajhu na uku shine wato abin da suke kira aljama ga wanda suke gani ana iya haɗa surori ɗaya daga cikin ra'ayuka na malamai kenan sai ka haɗa misali wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين aujuh guda uku na qira'at da ake yi da su waɗansu suna ganin ba a haɗa tsakankanin surori da ke a riwayat na ilmul qira'at za ku ga aljam'u baina suwar ko bainal ayat waɗansu sun tafi cewa hadisi na ummu salama ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsayawa ne a karkashin karshen ayoyi baya hada aya da aya waɗansu daga cikin malamai sun da'afa sanadin wannan hadisi wasu kuma sun sahaha shi to ko da an tayi akan sahaha shi waɗansu ke ganin su ma qira'atul mutawatira suna da sanadin su kidan ba za a da'afa su ba sannan kuma suke cewa nan yana nuna manzo yana tsayawa ne tsakankanin ayoyi don ya nuna musu aljawaz wanda kuma waɗansu waɗansu qira'o'in idan muka duba kamar yanzu cikin suratul abin nan suratul suratu ibrahim wajen kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid muna da qira'a allahi alladhi lahu ma fis samawati ma fil ard sannan muna da qira'a allahu alladhi lahu ma fis samawati ma fil ard a cikin suratu wato ibrahim to anan idan muka duba wannan qira'a din aujuh guda uku akwai a ƙarƙashin wannan wuri a cikin suratu Ibrahim wajhu na farko akwai waɗanda suna karantawa ne Allahu alladhi lahu ma fis samawati ma fil ard sannan wajhu na biyu akwai Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard sai wajhu na uku waɗansu idan za su hada za su karanta shi ne da Allahu idan za su hada za su karanta shi da Allahi idan kuma za su rarraba za su karanta shi da Allahi to kaga yanzu misali a ilmul qira'at wannan qira'a ce mutawatira kamar yadda malaman wato ilmul qira'at suke cewa idan muka duba Allahu imamu Nafi' da imamu Ibnu Amir da imamu Abu Ja'far su suna karantawa ne Allahu ko da sun tsaya akan aya ko sun hada ta da waccan Allahu suke karanta shi sannan kuma Ruwais ɗaya daga cikin qurra na Yaqub tunda da rauhatar wai suka yi riwaya gare shi shi idan zai hada zai ce Allahi idan kuma wato zai abin nan kenan ila siratul azizil hamidillahi alladhi lahu idan kuma zai tashi ne akan shi in ya tsaya siratul hamid zai ce Allahu sauran kuma suna karantawa ne Allahi ko da sun hada ko kuma ko da za su ci gaba ma'ana ko za su hada ayyun ko da za su tsaya to kaga a wagga qira'atar wais qira'ati mutawatira ta inganta daga manzo sallallahu alaihi wa sallam in an in za a hada ga yadda za a yi in za a rarraba ga hada za a yi kaga wannan nuna cewa kenan hadawar na ayoyin abu ne wanda yake wannan sanadin ta qira'a ce mutawatira shi yasa wadansu suka ce yayi ne a wadansu wurare kenan wadansu wurare don ya nuna aljawaz ya nuna baka ana iya yi ko ana iya hadawa to wannan shi ne maganganu na malamai Sheikh Tahir Ibn Ashur Muhammad Tahir Ibn Ashur yana da wani ra'ayi na cewa shi yana ganin dole karshen aya dai kawai za a tsaya amma shi ta fuskar balaga bayan wancan hadisi ya kafa wajen cewa saboda kamar shi'ir abu ne wanda misali an kai shi'ir wanda yake karewa da kafiya da harafi guda to kaga mutum ya zo ya wuce wani lokaci bai tsaya ba akan wannan kafiya din kamar shi'ir na larabawa kaga zai bata ma wanda ya shi'irkin maganarsa ma'ana ana son a tsaya ne mura'atul lafz da kuma mura'atul ma'ana kina ana so a tsaya ne akan karshen baitutuka tun baitutuka ba a hada su to wannan ra'ayin duk da yake waɗansu malamai sun ɗauke shi amma akwai rauni gare shi ta fuskar cewa Qur'ani ba waƙe bane kuma ba a kamanta shi da waƙe wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin duk inda ma aka kokarin kamanta alqur'ani da waƙe za ku ga ko kuma ma shi'ir inda an yi zancen shi in ba wancan shi'ir ba wanda ake na wanda yake na sawar ruhi na jihadi da taimakon yan uwa da wasu abubuwa wanda baya kira zuwa ga alfasha qur'ani bai yarda da shi ba don ba dukkan wake ne aka kore ba dan ya ce wa shu'ara wa yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun sai ce illa alladhina amanu kaga istithna'in su dan haka kore dukkan sha'ir ko kuma tabbatar dukkan sha'ir ba shine ba za a hanga ma wato mahanga ta shari'a kamar yadda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abin da ya shafi farkon wannan sura ta wato suratu tauba game da abin da ya shafi kuma wato karanta ta sai mas'ala ta ƙarshe da ya kamata mu yi bayani akan ta tun da lokaci ya yi mun halinsa shine cewa shin farkon ta babu basmala duk da yake cikin hikima ta Allah kuma cikin suratul naml sai ga basmala ta zo innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sai zamanto basmala 114 a cikin alqur'ani mai girma wannan na farko kenan na biyu to farkon ta ba a karanta da basmala to idan yanzu mutu ya kasance tsakiyar ta ne zai fara karatu koko ba aya ce ta farko ba misali aya ta uku ko ta hudu ko tsakiyar sura ko karshen sura to nan zai karanta da basmala ko ba zai karanta da basmala ba wadansu malamai suka ce tunda dama farkon ta ba basmala to ita da farkon ta har karshen ta duka da a'udhu billahi za a yi wadansu kuma suka ce a'a tsakiyar ta kana da damar da zaka karantawa da basmala ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to abinda da yayi waɗansu ka tafi akan shi kenan kenan shi yasa waɗansu ba sa yin basmala ko da tsakiyar suran ne za su fara karantawa ko da kuma farko tsakiyar sura ne tun da farkon ta ba a karantawa akwai ra'ayuka na malamai kan wannan dan kan wani ɗalibi wata rana ya ji irin wannan mas'ala din ya ji kamar sabuwar mas'ala ce gare shi wallahu ta'ala alam anan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh